من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في عظيم عنكم مكائد الملائكة ويظن الساعة الآيات وهو بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم kamar yadda a karatunmu na jiya muka yi bayani dangane da wannan aya da kuma bayani na istiwa'in Allah subhanahu wa ta'ala wanda malamai suka faɗa dangane da haula shubha wa mutane a cikin zuciyarsu domin tabbatar musu da aƙida ku kuciciya domin shi magana dangane da abin da ya shafi ubangiji a nan ne aƙida yake idan mutum aƙidansa ya gyaru to dukkanin al'amuransa sun gyaru na addini amma idan mutum bai da aƙida to ba addini yake ba gaba ɗaya shi yasa imamul qurtubi yace واعلم بان اول الوجوب ان تعرف الرب من المرغوب وان للخلق الها واحدا ليس له في ملكه معاندا farkon abin da ya wajaba ma Allah ya san waye Ubangijinsa, ya san sunayen Ubangijinsa, ya san sifofin Ubangijinsa, ya san ayyukan Ubangijinsa. to Allah da ya mana bayani cikin wannan aya ya faɗa mana huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama Allah ya yi istiwa ila sama wanda jiya muka ce insha Allah za mu gabatar da wani shashi daga abin da malamai suka faɗa dangane da istiwa'i da kuma kore ƙarirayen wanda suke cewa Allah yana sama wannan kalma ce ta kafirai ba kalma ne na musulmi ba sabila da kafirai suke cewa Allah na sama fir'auna ma ya ce Allah na sama don cewa yayi a gina masa gini da zai je sama ya haɗu da Allah shi ma da maruzu ma akidarsa Allah na sama amma kuma aƙida na Allah na sama aƙida ne gurbatacciya idan dai ka ce Allah na sama a matsayin sama mahalli ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda qalibatan malamai na ahlus sunna wal jama'a na gaskiya daga kan a'immatul mazahib da kuma abin da ya shafi manyan manyan magabata salafus salih sun tafi kan cewa Allah babu wani makani da za a dangana ma Allah domin sama sama ɗaya ne daga cikin makani malamai sun yi magana dangane da yaya da a yi mutum ya samu aƙida nagartacciya aƙidar da a cikin ta babu sufanta Allah da sufan halittu sabila da Allah idan ka sufanta shi da sufa irin na halittu ka kafurta sabila da ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul babu wani abu ko ɗaya cikin halittun Allah da yake kama da Allah. Shi yasa lokacin da aka ce a cikin sifatun tarbiyya guda biyar ɗin nan da aka ce da akwai alkidam albaqa'u almukalabatu alqiyamu bin nafsi alwahdaniyya to ita alqiyamu bin nafsi nan ita ce sifa da take kore ma Allah subhanahu wata'ala wato jingina da wani abu cikin halittunsa idan bawa ya ce Allah yana sama ko kuma yana wani waje to hakika ya jingina Allah da halittansa to halittu kuma sai dai su jingina da Allah ba dai Allah ya jingina da su ba wannan yana daga cikin aƙidun da ake gurɓata wa mutane aƙidarsu na gaskiya da shi da kuma sauransu amma aƙida ta ahalus sunna shine أن عقيدة المسلمين خلفا وخلفا بلا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العالم قائم بنفسه مستغن عما سواه فكلنا نحتاج إلى الله ولا نستغنى عنه طرفة عين والله تعالى لا يحتاج لشيء من خلقه أكيد المسلمين قبائل magabata na kirki da suka shuɗe shi ne mu nan dukanmu muna bukatan muna bukata daga wajen Allah muna nema a wajen Allah Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid dukkan mutane dukkan halittun Allah mabukata ne zuwa ga Allah amma Allah ya wadata gabanin halittunsa gaba ɗaya. Mu ba za mu iya cewa mun wadata ba mu neman a wajen Allah tunda muna rayuwa ne da ci da sha da numfashi da kuma rayuwa. Rayuwan nan yana hannun Allah. Cin nan abincin nan halitta ne na Allah, abincin nan ma na Allah ne ba dan ya ba mu wada ba za mu rayu ba. Shi ne ya san an samu daga babu. To ba zai yi a ce mun wadata gabanin Allah ba. amma kuma shi Allah mawadaci ne ga barin halittunsa idan aka ce mutane halittun Allah ne dabbobi halittun Allah ne sama halitta ce da Allah ya halicce ta ne ma a kwana biyu rak a kwana biyu halicci Allah ne sannan kuma ya yi istiwa'in da ya yi a sama ɗin wanda wasu jahilai suke cewa wannan istiwa'in zama ne ko kuma wannan istiwa'in istiwa'i ne na makani wanda duk insha Allah za mu rauka wannan magana sannan ya halicci kasa a kwana hudu sai ya zamanto khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma sawa ila al-arsh yayi halicci sama da kasa a kwana shida sama a kwana biyu kasa a kwana hudu aka halicce su sama ta farko aka halicce ta daga daga daga daga daga hayaki sama ta biyu aka halicce ta da dalma sama ta uku aka halicce ta da zinari sama ta hudu aka halicce ta da azurfa sama ta biyar aka halicce ta da yakutu sama ta shida dai dukkan samman kowane sama da akwai abin da aka halicce ta da shi kuma kowane sama akwai abin da take dauke da shi to yanzu idan da a ce al'arshi ma gaba daya mu dai a ilimin da Allah ya faɗa mana shine sama guda bakwai ne هو الذي خلق سبع سماوات shine ya halitta sammai guda bakwai to idan aka ce sammai guda bakwai ina ganin al'arshi ba ta sama ta ɗaya ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta huɗu ko sama ta biyar ko sama ta shida ko sama ta bakwai al'arshi tana sama ku to don haka ba a san a wata sama ke nan take ba al'arshi don haka ba a da hukunci mutulaki da da a ce al'arshi tana sama saman ina wannan ba a san wata sama ba ce da aka ce tana sama ibara ne na as-sama'u daukaka ne sabila da dama wasu sun ce sama'u yana daga wasu sun ce ismu da ake ce ismu na mutum a ce ismu fulan ismu fulan wasu suka ce ya dauko ne daga samayat musumuhun wasu suka ce daga samayat musama'u abin da ake nufi da sama shine dukkanin abin da yake sama da kanka abin da duk in ka daga kai za ka gashi shine abin da yake ake kira sa sama yanzu haka mutli wannan sama na nan cikin masallaci sunan sa sama sabila da sai mun tsaga kai za mu ganshi to amma yanda al'arshi yake cikin sama wannan ba a sani ba da kuma Allah ya ce ya yi istiwa'i akan al'arshi ba a san a sama ne ko kuma yaya ba ne tunda al'arshin na Allah ta fi girman sama da ƙasa gaba ɗaya tunda dai an ce kursiyu kamar yadda ibnu kafir ya faɗa a cikin sahihu sahihu sahihu kitabul anbiya ya faɗa cewa kursiyu a cikin al'arshi bai fi misalin kwabo ɗaya ba a cikin babban shi kursiyu cikin al'arshi to kun ga al'arshi ta fi kursiyu girma amma kuma ga kursiyun Allah ya ce mana wasu a kursiyu samawati wal ardh kurkiyu ta yalwaci girmanta ya yalwaci sama da ƙasa. To idan kurkiyu wanda girmanta bai kai girman al'arshi ba girmanta ya yalwaci sama da ƙasa. To ina ga al'arshin da Allah ya ce Ar-Rahmanu ala arshin To idan ya yi istiwa'i to istiwa'in ba zai zama a cikin sama ba ne tunda al'arshin ta fi sama girma. Istiwa'an yaliku bi zatihi. Laisa lahu kaifiyatun wala ittijahun wala jihatun. baya da kaifiya ko fiskanta ko kuma jiha tanazzaha anil kaifiyati wa jiha wal makan Allah ya tsarkaka gaba da kaifiya da jiha da wuri kamar yadda malaman ahlus sunna qalibatan suka faɗa duk wanda ya fito yace Allah ya ce banta wata jiha to kan yake yayi ƙarya ma Allah kuma ya sifanta Allah da sifan halittu kuma duk wanda ya sifanta Allah da sifan halittu ya kafirta kafa wannan shi ne wani shashi daga cikin abinda malamai suke faɗa dangane da istiwa'in Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ta'ala muqaddisun anil hajar munazzamun anil ahad Allah ya tsarkaka gaban dukkan bukata idan aka ce yau Allah yana yana kan al'arshi to Allah yana bukatan al'arshi Allah ya dogara da al'arshi ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala al'arshi tana da wani amfani da kake yi ma Allah wanda idan babu ita to a ina dai istiwani kenan to kun ga wannan tunani ne wanda zai taba maka tauhidin ka kwarai da gaske tunda ka ce Allah yana kan al'arshi ne to in aka daga al'arshi yana bukatan al'arshi kenan to Allah bai bukatan komai shi dai da yace ar-rahman 'ala al-arshi istawa shi ya san irin istiwa'in da yi istiwa'in yaliqu bi zatihi kamar yadda Imam Malik ya faɗa al istiwa'u ma'lum wal kayfa majhulun wa su'alu anhu bid'a istiwa'i sananne ne a ce yaya Allah ya yi istiwa'i kamar yadda wahajiyawa suke faɗa wannan abu ne majhuli sabila da su wahajiyawa a aqida su shine istiwa'i ne shine ya zauna ne akan al'arshi haka malamin su ya faɗa ibn taymiya cikin minhaj sunna cikin mukhtalaf mukhtalaf na mujallada yayi bayani akan Allah na zaune akan al'arshi al'arshi ma har tana lilo tana lilo da Allah wanda dukka insha Allah lokacin da zamu zarko wayannan mawdu'at din warware za mu san su warware yayi bayanin Allah na sakkowa daga kan al'arshi sai sakko sama ta daya idan sun dare ya yi. Da ya faɗa haka sai ya ce yanda ma Allah yake sakowa dama yana kan mimbari ne sai ya sako shef na ɗaya ya sako su shef na biyu ya sako su shef na uku ya ce kan zuli haza haka Allah yake sakowa daga kan al'arshi kamar yadda nake sauka. Abudu billah. Kun ga wannan aƙida ce ta kafirci. A hankali a hankali idan ana ce maka Allah yana walwali to da a zo a raba ka da imanin ka ne gaba ɗaya. sannan wa an wujuhin naqas munazzahum Allah ta'ala munazzah an wujuhin naqas wal afati muta'al an yusaf bil jawarih wal alati wal adawat was sukun wal harakat Allah ya daukaka a sifanta shi daga bai kace wai Allah yana da hannu irin nawa ko kace Allah yana da hannu kamar yadda su ba su tawilin wa'innan ayoyi su kawai idan an ce yin lullahi shi kenan ba za su yi tawiyin ayar ba sai dai su ce a hannun Allah. Idan an ce idan an ce a idan Allah subhanahu wata'ala ya ce wajhu wajhu rabbika sai su ce fiskan ubangijinka ba su tawili shi Ibrahim ne challenge din yace dan me yasa ba za su yi tawili ba suka ce su ba su san tawili ba to da suka haɗu da wani malamin su bin ba shi Ibrahim ya haɗu da bin ba to yake ce ma bin ba to ku dan me yasa ba ku tawili suka ce su ba su yarda da tawili ba aya idan ta zo da a fassara ta ne karara kamar yadda suke fassara ar-rahmanu alal arshi tawa babu tawili suke fassara ta karara ta ce yana yayi iswa'i yana kan al'arshi sai shi Ibrahim ya ce to alhamdulillah ka ga yanzu kai makaho ne dama bin ba makaho ne bai bane sai to Allah ya ce wa man kana fi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wanda a duniya makaho ne ran kiyama ma makaho ne ga yadda ayin yake nufi sai ce a'a ai ayin yana nufi makaho na wanda baya ganin shiriya sai ce to ka mata tawili kenan to dole wa'innan ayoyin da suka shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da ikon da damu zo kai tsaye ba mu da ikon da damu zo duk malaman ahlus sunna babu wanda suka fassara istiwa'i da zama kamar yadda wahabiyya mujassima mushabbiha wa mun da Allah suka sifanta Allah da cewa yana kan al'arshi dukkan malaman mazhabi dan da mu kawo maganan kowane malami da cikin ulama mazhabi maganar imamu shafi'i da maganar imamu malik da maganar imamu abu hanifa da maganar imamu ahmad bin hanbal sannan malam malamai suka ci gaba da cewa Allah baya ba a musa shi da shuru kuma ba a musa shi da mu da mu ba a kafanta shi da mu la yaliqu bihi al-hudud wa al-ayat baya da haddi ko iyaka sabila da mene sabila da idan ka ce Allah na sama to yana da haddi kenan kana zuwa sama ka riski farko idan ka je saman da yake to ka riski yadda yake daga nan kuma ta iya yiwa in ka tafi ka tafi sai ka je can saman ka je bayan ka kaga ana kokarin anan ana son a ce maka Allah yana da iyaka ke a saka ka cikin kafirci ba tare da ka sani mutane suna ganin maganar basiru ne amma magana ne mai girman hadari sosai sosai wanda dukkan malaman aƙida abin da suke yakan ne shi yasa suka zo suka fito da tauhidi daban kabila da suna sufanta Allah da sufan mutane suka fito da uluhiyya da rububiyya da asma wanda wannan tauhidi babu ɗaya cikin sahabbai da rarraba wannan tauhidi amma za mu tambaye su sun fi sahabbai ilimi ne suka raba sahabbai da su raba ba sun fi tabi'ai ilimi ne suka raba tabi'ai da su raba ba idan kuma duke suna da ayoyin Qur'ani da yake bambance waɗannan tauhidi dukkan malaman aqida na farko babu malamin da ya raba tauhidi kashi wannan bid'a ce ta wanda cikin wannan bid'a ne kuke so ku cuso da yanda da kuna sukanta Allah da sufan mutane sannan kuma kuna kora tawassuli da manzon Allah da tabarruki da manzon Allah wannan shine abinda wannan tauhidi na fice so da shi to Allah babu ruwansa da waje babu ruwansa da motsi sannan kuma duk wani abin da halitta yake yi to Allah sabanin haka ne fa kullu ma qafara bi zalika Allahu bi khilafi zalik duk abin da kai tunanin sa a zuciyarka dangane da Allah to Allah sabanin haka ne idan ka fara tunanin wani abu a zuciyarka kana jin Allah haka yake to da ka kafirta annabi ya ce tafakkaru fil kayyi wala tafakkaru fil kaliki fa tubliku ku yi tunani cikin halittun Allah in kuka ce za ku yi tunani cikin hakikanin Ubangiji za ku kaɗi da ku halaka ba tare da kun sani ba kamar yadda mujalli masu ka halaka. Sannan wallahu subhanahu wa ta'ala khaliqul alam qatibatan bi asrihi kulumihi wa suflihi wa ardihi wa samanihi qadiran ala ma yasha Allah shi ya halitta kai gaba ɗaya kuma ya halicci sama ya halicci ƙasa. Kun ga sama menene halitta ce, ƙasa ma menene halitta ce. Idan aka ce ya keɓanta a sama an saka shi cikin halitta ko ba a saka shi ba an saka shi. Idan kuma aka haɗa Allah da halitta an saka Idan aka keɓanta Allah cikin halittun da aka ce ga Allah nan ya jingina da wani halittarsa kafin shi ya bayyana. ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyyul hamid dukkan mu mabukata ne sama ma tana bukata ne a wajen Allah to ya za a yi kuma Allah ya koma sama kamar yadda jahilai suke faɗa idan da su maka misali sai su maka misali na rawauta da dabbanci wanda ko hankali bare sauka ba ina jin wani wai shi malami ne yana cewa wai ai dalilin da zai tabbatar da cewa Allah a sama yake ko dan dan bane idan ya daga mutum ya buga shi a kasa sai yake sai da na nuna ma Allah na buga shi to Allah ku ji wani sakarci ko kuma su ce babban dalilin da nake nuna Allah na sama ai ai ko kurma ne idan zai ce Allah tunda bai da hakkin sama yake nunawa wato alaman Allah na sama to wannan duka ne sassalai ne na jahilci idan da ku buga misali ku ɗauko misali na ilimi dan damba ba abun buga misali bane cikin addini sannan kurma ma ba abun buga misali bane cikin addini nassin ka da hadisan ka su za su kubutar da kai kuma duk nassin da kuka ɗauko da hadisan da kuka ɗauko wanda yake nuna cewa Allah yana sama to kun rabi ne domin Allah ya tabbatar da yana sama tare da bayi yana sama tare da malakutu na samawatu sannan kuma yana kasa tare da wanda suke cikin kasa huwa allazi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu a sama Allah ne a kasa ma Allah. Yanda Allah ya gana da annabi Muhammadu a sama, haka Allah ya gana da annabi Musa a sama. Yanda annabi Allah ya yi tajallin haskensa ma annabi Muhammadu a sama, haka Allah ya yi tajallin haskensa a tsulci, tsulci ya murkushe ya kashe. To da kuka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da dai in ta jallan azul fil ya sako kenan irin saukan da yake yin nan in dai zo sama kaɗai cikin dare ko abin da kuke son kice ke sabila da haka duk ta yadda kuka auna tauhidin ku da kuka tauhidin ta yanzu shi yasa musulunci ma cikakken musulunci ba zai inganta ba sai mutum ya ya gyara tauhidin farkon aqida sai mutum ya gyara aqida kuma wanda shi ne kullum iyayenmu daga fara karatun kada da sai ka kawai sabila da a gyara maka akida a koya maka alwujudu alqidamu albaqa'u almukhalafatu alqiyamu bin duk cikin malamai babu wani malami mai goyon bayan cewa wai Allah yana sama ne sama shine wajen da Allah yake zaune ko kuma ya kare ka wallahi babu in kuma da akwai malamin da ya faɗa ma to maganar sa ta yi karo da ta shari'a dan maganar da shari'a ta faɗa shine Allah ya ce mana duk yadda halittu suke yana tare da su tare da su din nan kuma bai ce mana da zaki ko da ma ya kunu min najwa wala takun illa huwa wala tanfatu illa huwa wala adna min zalika wala akbar illa huwa ma'amun to dan haka sama halittan Allah ce kasa halittan Allah ce idan aka dangana ma Allah wato aka ce na sama to an kimanta Allah a wani waje to Allah kuma ya shige bayan ta kimanta shi a wani waje kamar yadda wani hadisi na manzon Allah yake da ɗayan ku zai zaru guga gugan ta je kasa ta bakwai ta jike ta kasa ta bakwai ta zaka dauka ne kan san Allah hadisi ne akwai kuma hadisin da al'adi ta ce da Allah ya kusance ni tsawon zira'i miliyan biyu miliyan dubu biyu ta ce da na nan shi sabila da ƙarfin hasken zafin ubangiji babu wani halittar da Allah zai shiga ciki wato zai yi mubashara da nafsin Allah sai ya narke cikin wannan sabila da haka al'arshin halitta ce Allah nan da yake Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa shi ya san irin istiwa din da yake istiwa ya ne ku da daga cikin abinda malamai suka ce wa kullu ma kana min ma'anil ajsam wa sifatil ajram fa huwa alayhi ta'ala muham duk abin da yake na daga cikin ma'ana na jiki abin da yake cikin dan adam da kuma sifofi na gabbai to Allah ya wadata horarre ne a santa Allah shi yasa wannan ishiru na wajibat da ishiru na mustaqilat a cikin gaba ɗaya ko shi wallahi duk wanda aqidar da irin wannan da bai fara cikin yanzu za ba duk kawai ya ke karantawa ba kuma ce da kawai ba ce sabon addini ke amma da kowa ya taso da ake a baki kawai ya fara karantawa sabila da kawai shine da ka koyi tauhidi an ta'rifa rabba min al-mawjud anan ne za a ce maka akwai sifatul wujud wanda ita ce sifatul nafsiyya akwai sifatul talbiyya wanda su sifa ce ta talbiyya an ambace su da talbiyya sabila da duk sifofin Allah na ma'ani da ma'anawiyya ya ala mashayatin wasu bayinsa banda sifatul talbiyya sifatul talbiyya sifa ne na Allah shi daya alkidamu gabatuwa Allah shi ne kadimu wanda yake gabatacce bila awwaliyya ba al-baqa'u wanzuwa bakin bila nihayatin wanda je ba tare da ke kare ba al-qiyamu bin nafsi dogaro da zaki shi kadai yake dogara da kansa bai jingina da wani ba kamar yadda mu mun jingina da kansa al-wahdaniyyatu kadai ta kan sarauta shi kadai ne yake ciro cikin sarautarsa babu wanda zai yi jayayya da shi idan yace kaza wani yace maka sannan kuma an mukhala mutum da hawaji sassa kamar ka ya saba da nahari bayan mu kuma kamannin mu bai saba ba wannan shine akida da tarbiyya wato sifatu tarbiyya sifatu ma'ani shi ma yana nan tun daga kan al-qudratu wal iradatu wal sam'u wal basaru wal kalamu wal hayatu wal ilmu wa inna duka suna cikin sifatu ma'ani sannan akwai sifatul ma'anawiyya qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman sifatul ma'anawiyya wa'annan su ne sifofin Allah na gaskiya wanda malaman gaskiya cikin aqidan ashadira da maturidiyya aqida na ahlus sunna suka tabbata duk wanda zai zo ya ce maka tauhidi wai guda uku uluhiyya wa rububiyya sai ka ce to tauhidin ka yayi kama da na Allah da karkafara da kana kalu inna Allah qad ka raba tauhidin ka uku to haka arna ma suka raba tauhidin suka ce akwai ainihin Allah suka ce sannan akwai kuma Allah mai yau suka ce sannan akwai Allah ya kuma a aqidar su akwai wannan rabbul rububiyya akwai wannan uluhiyya to duk wannan aqidar kamar yadda Sharif Ibrahim Sali yayi wata littafi mai suna al-aqidatul munjiyah ya yi bayani asalin da wahabiyya suke su ga samu mutane cikin wannan aqida ta salata wanda suke ce mata usul salata malamai sun yi bayani to Allah subhanahu wata'ala kamar yadda magabata suka fada daga cikin akwai maganar imamun bayhaqi imamun bayhaqi dai babu wanda bai san shi ba cikin duniyar sunna kuma babu wanda bai san yanda wato rubuce-rubucen imamu zahiri suke cikin turaku ilmi a cikin duniya to bari mu ji abin da imamu zahiri ya faɗa yace wa fil jumla يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء ليس باستواء ابتدال عن إعجاز. يتي يا زمو دولي duk wani mutum ya san cewa shi istiwa'in Allah ta'ala ba fa irin istiwa'i ne da mu muke tunani ba ba istiwa'i ne na ya daidaita sabila da da yana karkace sannan ya dawo ya daidaita ya zama kyan ba in ji imam gari yace kuma walat tiqrarun fi makani ba kuma istiwa'i ne na ya tabbata a wani waje ba kun ga wannan ya saba da aqidar sabila da suwa kilan su shine ina ne makanin makanin shine al'arshi a wani jiha ne jihar shi ne sama to kun ga ga imamu za kenan yana kore makani ma Allah yana kore maganan wanda suke ce Allah ya yi istiwa'i ne istiwa'i na daidaita ya kora wannan maganan ga shi imamu za a kenan ya wannan magana yace kuma wala mamatakin da shay'in min khalqi ba wai Allah ya jingina da wani abu bane daga cikin halittarsa dan ya shiga ya wuce ba lakinnahu mustawin ala arshihi kama asbir kama asbara bila shay'in wala aina yayi istiwa'i ne akan al'arshin sa kamar yadda ya bada labari bila kaidin ba za ka ce ya yayi istiwa'i ba ya jingina ne ya abun nan ne in ka faɗi wannan saka ka kamar yadda su a aqidar su shine yana ma zaune ne cancantan akan al'arshi wala aini kuma ba za ka ce a ina yake ba in ji imamu bayan sabila da Allah ya tsarkaka gabarin aina me aina gina mu ce da gina amma Allah shi ne Allah ko ina sabila da haka ina ba za ta shiga cikin Allah ba shi yasa malamai suka yi rubutu akan hadisin da suke kafa hujja da shi wai wanda manzon Allah ya tambayi wata kuyanga ya ce mata aina ba wanda za mu gangaro kan wannan hadisin a hankali yace bila kaifin wala ina wa inna ityanahu laysa bi ityanin min makani ila makani zuwan Allah da da a ce Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisin manzon Allah ya ce idan su da sun karshe na dare ya zo manzon Allah Allah ya kan sako wato sama ta duniya sabila da masu addu'o'i da roƙon bai imamu bahaki ya ce ba wai Allah yana nufin ityanin min makani ila makani zuwa ne daga wani waje zuwa wani waje ba kamar yadda su a akidar su ne su a akidar su Allah ya kan taso ne ya zo kamar yadda malamin su ibnu taymiya ya faɗa cikin fatawa a cikin littafin sa fatawar su ba ya faɗa cewa Allah ya kan sako ne ga ga kalan sako wanda yake yi saboda saboda wato ta'addanci da kafirci to ga imam zahiri imam zahiri shine gaba da ibnu taymiya imam zahiri yana daga cikin malaman hadisin da ake kafa ake ake abin nan da hadisan hadisan sa wato aikin da ya ma addinin musulunci ne ba zai tsoratu ba kuma a duniyar ilimi babu wanda bai san imam zahiri to wannan magana da muke karanta yace wa anna mazihu laysa bi harakati zuwan Allah ba zuwa ne na mutum ba wa anna nuzulahu laysa bi naflatin saukan Allah ba wai yakan taso daga wani waje bane da zuwa waje wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk yanda kuke ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum to da Allah yake ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum sakkowa yake yi kenan ya zo ya zama na hudu tunda kun ce a sama yake yakan sako ne ya zo ya zama na hudun mutane ga shi nan aya ne ce ma yakunu min najwa salatu min lahu wa rabi'u mutane biyu in sun zauna Allah shi ne na uku mutane uku in sun zauna Allah ne na hudun to kuna nufin tunda kun ce Allah na sama Allah yakan sako kenan ya zo ya zama na uku bai a'udhu billahi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya buwaya ga siffanta shi da wannan siffa buwaya mafi mafi girma idan kuma kamar yadda kuke dojewa kuke ce wai da yake wato yana tare ne da iliminka to wannan kun yi ƙarya ma Allah Allah bai raba zatinsa da iliminsa ba Allah bai taba ce yakan baro zatinsa a wani waje can sannan kuma ilimin sa yana tare dan su a aqidar su wai zatin Allah yana kan kan al'arshi sannan kuma ilimin Allah shine yake yawo cikin halittu a'udhu billah Allah bai faɗi haka ba in kuka yi haka hakika kun kirkiri babban ƙarya ma Allah kuma kun tabbatar wa duniya cewa ku Allah kuna siffanta shi da jiki ne tunda kun ce zatin sa yana shi kuma ilimin sa yana wani wuri. Na sannan Imam al-Bahaqi ya ci gaba da cewa a wa anna naqsahu laysa bi jismi wa anna wajhahu laysa bi surati wa anna yadahu laysa laysa bi jariha yace Allah shi Allah sifatun nafsiya nasa ba tufa ce ta jiki ba mu ce da jiki amma Allah babu ruwansa da jiki to kun ga ko a wajen jiki ma sun samu sabani da su idan Allah ya ce yadda Allah ya ce hannun Allah malaman mu na sunna kuma suka ce sai dai mu ce yadda Allah ya hannu na zati wato zatin Allah sai mu sai mu rufa yana daga cikin ayoyi mutashabihai wanda idan muka ce fa amman ladina الله سبحانه وتعالى فآمن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهة wanda suke neman fitina kullum kullum to fa yatabuna ma tashaba min hukki ma ma tashaba min hukki ba fitna wa ba tawili suna neman kullum abin da yake mutashabihin aya sai suna kafa hujja da shi to cewa hannun Allah ko fiskan Allah aya ne mutashabihi wanda dole sai an mishi tawili kamar yadda malaman gaskiya suka faɗa sai ka ce yadu lahi ka ce zafin Allah wajibun lahi ka ce zafin Allah amma ga abin da imamun bai haƙi yake faɗa cikin aƙida nasa kuma muna da kyakkyawan kulli cewa imamun za su yana cikin Allah sunna ya ce wa anna ainihu laisa bi haqqa idan Allah ba kwarmi bane irin idan na hanji ba kwarmi ba ne da kwallo a cike da za a cikin kwallo wa annan eh, wa annan yada gulai ta bijala kuma hannunsa ba ta ba ba wa inna ma hadhihi al-awsaf ja'a biha at-tawqif ya zo da waɗannan sifofi ne domin at-tawqif wato ya tsayar da mu gwargwadon yadda mu idrakin mu yake wa Allah sai ya tsayar da mu a nan sabila da gwargwadon hankalin mu da tunanin mu mu fahimci wato iko na ubangiji sabila da mu a ilimin mu mun san istiwa'i abin da ake nufi da istiwa'i shine daidaita amma mu ma a ilimin mu mun san cewa istiwa'i matsayin sa shine gaba ba ko Allah yana amfani da wa'annan ne domin tsayar da mu wato a gwargwadon yadda hankalin mu zai wuce wani abu cikin ayoyinsa. A yace Allah subhanahu wa ta'ala in ji Imam Ghanaki Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un a cikin suratu shura aya na goma sha ɗaya babu wani abu misalin Allah sannan Allah ya faɗa cikin suratu suratul ikhlas yace wa lam yakul lahu kuf'an ahad Allah baya da cini ko kwaya ɗaya halittu su ne suke zama wato a kujera a ce na daidaita sabila da akwai wanda muka yi magana da shi har suka tsokane shi idan na ga ya zauna kan kujera in ce ka daidaita ko sabila da shi su a wajen wannan daidaitan shi ne wato kamar mutum ya dan lambata hakan nan to ya dawo ya daidaita ya zauna ta to su a wajen su haka wannan daidaitan yake wannan kuma duk ahli sunna sun kora wannan magana sai dai ahli sunna ta ƙarya wanda su wanda yake shugabantan wannan take shi ne ibnu taymiya amma kafin ibnu taymiya ba a samu wani malami kwaya sai wanda ya faɗi wannan magana ba sai mushaddiha wanda suka gabace shi kuma malaman sunna sun yi yaki da mushaddiha sun ce waɗannan ƙarya ne ba Allah take bautawa ba na'am sannan Allah ya faɗa mana cikin suratul maryam ne fi hal ta'lamu lahu samiyya shin za ka iya samun wanda zai je wato zai yi daidai da Allah shin ka sani ba za ka taɓa samu ba wannan shi ne nasira ta gaskiya wannan imamul bayhaqi ya kawo shi cikin littafin da ake ce masa al-i'tiqad wannan bayanin shi wanda ke bukata ya duba shafi na 77 mujallabi na ɗaya akan wannan itikadi na cewa Allah ba wai yana sama bane a cikin masu wannan tafiyar akwai imamun nawawi ina tsammani muna da labarin waye imamun nawawi imamun nawawi shine wanda ya rubuta arba'in nawawiyya kuma shine ya shirmin da bin muslim yana da littafi kuma shine mai riyadu salihina wanda a duniya kamar yadda saudiya da shekaru hudu da ya gabata sun yi zama na musamman akan bayan sahihul bukhari da sahihul muslim babu wani littafi na hadisi da ya taro hadisai da hai kaman riyadu salihin to ga magana imamu nawawi ne riyadu salihin dangane da istiwa abin da imamu ya faɗa shi imamu nawawi ya faɗa cikin sahihul sahih muslim bolum na biyar wanda yake taba'a na darul fikr yake cewa أنه لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم babu saɓani tsakanin malaman ilimi gaba ɗaya tsakanin musulmai gaba ɗaya tun daga kan malaman fikihu da malaman hadisi annan zawahir alwahira bi zikrillahi fi fi samai في الظواهر الواردة بذكر الله في السماء dangane da ayoyi da abubuwa da dalilan da suka zo dangane da suke faɗan Allah yana sama ka kauli ta'ala kamar faɗan Allah ta'ala a amintum man fi sama a cikin suratul tabara kun amince da wanda yake cikin sama to wannan a amintum man fi sama imamu nawawi yace dukkanin malamai na hadisi da kuma malamai na fiqh sun yi ittifaqi cewa wannan a amintun man fi sama'i laisa ya'ni anna Allah mutakaffifun bi jihati sama ba wai yana nufin Allah ya ke manta ne da jiha na sama ba inna ma huwa ihafa inna ma hiya ihafa wato kewayo ne Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu samawati wal ard da Allah ya ce yana sama ya kewaye ko'ina da ko'ina suna cikin mulkinsa saman da ƙasan gaba ɗaya suna cikin mulkinsa da iradarsa ba su kai Allah ya koma cikinsu ya zauna ba idan kuma Allah a sama yake kamar yadda suke faɗa to kafin Allah ya halitta sama yana ina ne baya da wajen zama kenan wannan abin tambaya baya da wajen zama sai da yayi sama ya kama makansa wajen zama saman ma da afanan ya halice saman da yake mana saman tana da a kafin zafinsa samawatu mutliyatun bi yaminihi saman da yake ranar kiyama da a naɗe ta kamar yadda aka naɗa sundi a ayan Qur'ani to idan aka naɗe ta ranar kiyama da a koma wata sama kenan sabila da Allah ya ce mana idan sama'u sama da ta ce to idan sama ta ce tunda ko Allah kwasa me yake to Allah wani ina ina zai koma sai ya sake halittar wani saman kenan ya koma shi a ubi billah bila da haka idan kuka lura da kalmar maganan Allah yana sama wai yana ta sama ne wannan tsantsan kafirci tsantsan kafirci da wanda zai ce ya ajiye dodo yana bauta masa da wanda zai ce Allah ta yana can sama ne ma wannan Allah yake bauta da shi da mai bautar dodo daya sukan ce wai ai idan mutum zai yi addu'a ya kan daga hannunsa kamar yana kallon sama yana roƙon Allah mu kuma muka ce musu addu'a babban addu'a shine sallah idan mutum da yi sallah ina yake kalla kasa idan aka ce annabi kuma yace duk wanda yake sallah yake daga kansa sama Allah ya dauki idansa kasa ake kalla me yasa ba a kalli sama ba annabi Yunus da zai yi munajati da Allah a ina suka yi munajati a cikin ruwa. A nan ne ya ji tasbihin tsusa tana tasbihi tana roƙon gafara ma al'umma masu tana ce alhamdulillahi da zai halakani wa fil bahri askanani wa min rizqihi lam yasani Allahumma kama lam tansani fala tansa ummata Muhammadin tana ce na gode ma Allah da ya ajiye ni ya halicce ni da ya halicce ni ya ajiye ni cikin ruwa a ruwan ma a karkashin dutse bai manta da arzikin da yake rabawa ba ya turo min da nawa Allah kamar yadda kamar ba kamar ce da ni ba kar kamar ta da al'umman annabi ka annabi Muhammad kuma annabi annabi Yunus din da yayi munajati da Allah a cikin kifin kifin a cikin ruwa me yake da a ce Allah na sama ne to da ba za a kawo annabi Yunus ya ce la ilaha illa anta ba sai dai ce mene la ilaha illa huwa babu abun bautawa sai shi wanda yake sama amma sai ce la ilaha illa anta babu abun bautawa sai kai a hausa ne ya kai kai shine wanda gani ga kana kana kusa da ni kana ji ko kuma shine shi wanda yana san da a can zamani ke to da la ilaha illa huwa ne yasa suka tayar da wani shekanci wai a kan iya idan an zo sallama tun da annabi ya mutu da anan bara ana ce assalamu alaika ba wai sai dai ana ce assalamu alaihi sai malamai suka ce to ai in kun ce assalamu alaihi da kuma rushe jumlan gaban kenan dan in kun ce assalamu alaihi kuka ce ayyuhan nabiyyu kun mai da shi gadi kun sake dawo da shi habibu sai suka ce to shikenan sai da ce assalamu ala rasulillah sai muka ce a ina kuka gani sayyidina umar ya faɗi haka sayyidina usman ya faɗi haka to ku zuciyanku akwai gidani shi yasa ba ku fahimci kanku ba ballanta na ku fahimci Allah ballanta na ku fahimci manzon Allah hukun ku ku san ya fika shi yasa muddin mutum ba ya je yayi karatu bane ya zauna wai ya je nan zuwa abi ya je nan zuwa abi a nan ne zai dauki ilimi ya zamo yana tafiya a addinin musulunci wallahi wannan ya halaka saboda haka ku tashi ku yi karatu da gaske in ba haka ba da wayo inda mu da hankali muke amfani ma dama da hankali muke amfani idan aka ce mana Allah na sama kuma ba mu yi karatu ba da mu ji magana kamar gaskiya ne amma middin ni karatu da mu fahimci wannan magana babban kafirci ne kuma baya da tushe cikin addinin musulunci na wannan wannan magana da Imam Nawawi kenan ya faɗa a cikin sharhi na Sahihu Muslim bolin na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu. sannan a cikin manya-manyan malamai wanda suka yi magana dangane da Isra'i malaman musulunci akwai imamu ibn al-jawzi al-hanbali ya faɗa cikin littafinsa wanda ake kiransa al-mudhish shafi na ɗari da talatin da ɗaya yace إنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف يقال له كيف yace ana buga misali ne ma wanda yake da misalai yake da kile mu ne akan buga misali da mu kabila da mu muna da misalan mu mu ba mu da al-mukhalafatu lil hawali amma Allah da shi al-mukhalifu lil hawali ne ba yanda da ayi abu da misali ne yace kai bai kalu lahu kaifa ya ya da ayi a ce masa kaka kamar yanda yake kuwa ya ce ya zauna kaka kamar yanda maliki yace wasu a wal kaifa majhulu kaifa abu ne majhulu wanda ba a sani ba ki ta ya da ayi a ce ma Allah kaifa yace wal kaifa fi hakimi muhala a ce ya ya cikin hakkin Allah da rana ya ku wannan shi ne abin da shi ibn al-jawzi ya faɗa kenan cikin littafin sa sannan a cikin littafin sa wanda yake ake kiran littafin al-fatawa al-hindiyya a bolum na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da tara wanda yake taba'a na daru iliyari tura daru iliyari tura ya faɗa cewa yukfaru bi isbatil makani lillah mutum yakan zama kafiri idan ya ce Allah yana da makani amma mutum da kun ce la ilaha illallah ba za mu ce muku amma ga abin da ibn al-jawzi ya faɗa yace duk wanda yace Allah na da makani a sama kafiri inji ibn al-jawzi sannan ya faɗa cikin littafin sa min hajjul qawi sharhin da yayi na شهاب الدين أحمد بن حجر الحيثمي شرح مقدمة ليلة أشكرة مقدمة الخبرانية الشافي نتري بيولة أشرين له يكفي اعلم أن القوافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجرحة والتبتيل وهم الحقيقيون بذلك يكفي كثني a cikin wannan littafi yace manya-manyan jama'a magabata da kuma koma bayan su cikin malamai sun hakaito cewa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu abu hanifa sun tabbatar da magana kan kafircin wanda yace allah na sama da kuma wanda yace allah na da jiki irin na mutane wanda kuma duk aƙidan wani mutane sannan a ciki akwai maganar jikan manzon Allah al-imamu Ja'far as-Sadiq radiyallahu anhu wa alayhi salam cikin abinda Imam al-Kushairi ya rawaita cikin risalar da ake ce masa risalatul Kushairiyya yace man da'ama anna ilahana fi shay'in wanda yayi tsammanin Allah mu na cikin wani abu yace Allah yana cikin sama aw ala shay'in ko Allah yana kan wani abu yace Allah yana kan al-arshi auni shay'in ko kuma ya ce Allah daga wani abu ya fito daga wani abu faqad ashraka hakika yayi shirka ma Allah iz law kana fi shay'in la kana mahsura imam imam Ja'far Sadiq yace da Allah yana cikin wani abu da ya zama to katangantacce kamar yadda muka ce da suka ce Allah na sama to ya katanganta a sama kenan yana kulla walau kana ala shay'in la kana mahmula da kuma da a ce Allah yana kan wani abu kamar yadda suka ce Allah na kan al'arki to da ya zama al'arki kamar ya ɗauki Allah kenan an ɗauki shi kenan sai su ce Allah da ya ce wa ya hamilu arka rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to wa innal malaiku goma sha takwas sun ne suka tara al'arki suna take ta al'arki da ta yi isa fatu Allah ya bano a uku mu Allah mu baya da waje jalla anitam fi wa tasbih وعن مكان يستقر فيه لأنه كان ولا مكان في الأزل لم يهوه زمان والنسيل wannan sannan imamu Ja'far Sadiq ya ci gaba da cewa walau kana min shay'in lakana mubdasan lakana mubdasan da Allah daga wani abu ya fito da far da shi aka yi walau kana mubdasan أو مهجسا آه ولو كان مهجسا ما وجد شيء من هذه المخلوقات دا الله فارره تو دا بأسامها لكتوبة دا شيء ما يكاري ولو كان مهجسا لكان ثانيا ولو كان ثانيا ما وجد شيء من هذه المخلوقات دا دخل الكوبة دا أسامي دا الله إذا دمنا نعم sannan manya-manyan malamai magabata kamar abul ma'ali Abdul Malik ya faɗa cikin littafinsa Al-Irshad shafi na hamsin da takwas yace mazhabu ahlil haqqi qat mazhabu ahlil haqqi qatibatan anna Allah subhanahu wa ta'ala yata'ala anil haidi wat tafkit bil jihad yace malaman sunna gaba daya malaman sunna gaba daya sun daga kan malaman mazhabi daga cikin al-fuqaha wal muhaddithuna والقضاء sun tafi cewa takaita Allah a ce Allah na wani waje na jiha a ce Allah yana sama kamar yadda suke faɗa ko kuma su ce Allah ya banta a wani waje akan al'arki kamar yadda suke faɗa malamai sun tafi cewa wannan magana kafirci ne kuma wannan magana shirka ne ma Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al-imam al-kabir Abdul Qayyim bin Tahir al-Tamimi al-Baghdadi wannan babban malamin da ya yi littafi mai suna al-furqu bainal firq sannan shi ma ya kawo wannan aqidar ya tabbatar da wannan aqida aqida ce ta kafirci ba aqidar ahlus sunna ba na san mun san wane ne mai littafin al-furqu bainal firq kuma da yawan mu mun nazarci wannan littafin inda a cikin wannan littafin ya idan ka duba cikin babin da ya yi magana akan kawari za ka ga yadda ya yi fallasa waɗannan makaryatan mutane masu karyar sunnan manzon Allah wallahi ba sunna suke yi wallahi sunnan ba ta manzon Allah idan mun musu karya su fito su kare su fito su faɗi hujjojin su su fito su faɗi magabatan su akan Allah yana sama magabatan sun kenan ibnu taymiya ibnu taymiya kuma tagutun ku ne kabila da shi yake kawo muku hukunce hukunce ba ku kaunan manzon Allah ma kamar yadda kuke to ga abinda wannan babban malami Abdul Qadir bin Sabir al-Tamimi al-Baghdadi ya faɗa cikin al-Farq bayna al shafi na 333 yace wa ajma'u malamai sun yi ijma'i ma'anan wa ajma'u ma'ana wa ajma'u yana nufin al-fuqaha da al-muhaddithuna da ahlus sunnati wal jama'ati was salaf wal salaf salih qatiban gaba ɗaya magabata sun yi ijma'i ala annahu la yahawihi makanu waje baya karo ubangiji kamar yadda a aqidar su take faɗa kuma wala yadri alaihi zamanun zamani baya gudana ma Allah zamani halitta ne waje wajen wajen halitta ne sabila da haka ba su isa su gudana a wajen Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala sannan babban malamin nan al'imam al-hujja al-fakkama al-fakkatu darraka sheikh abul hasan al-ash'ari radiyallahu anhu wannan babban malami ya faɗa cikin littafinsa abul hasan al-ash'ari babban malami ne na hadisi cikin littafinsa mai suna an-nawadu yace mani itaqada anna Allah jismun fa huwa ghayru alifun bi rabbih wa annahu kafirun bi wanda a zuciyarsa yayi itikadin cewa Allah jiki ne to bai san waye ubangijin ba sannan kuma ya kafirce ma ubangiji kun ga duk wanda yake Allah jiki ne kuwa ya shiga cikin babban malaka Allah ya saka kuma suna faɗan wannan magana sannan babban malamin nan wanda ake kiransa al-imamul mutawalli shafi'i ya faɗa cikin littafin sa al-dunya yace malamai sun tabbatar da cewa tabbatan ulama'u min as-salaf salih malamai daga cikin salaf salih sun tabbatar da cewa anna man asbata al-makana lillahi ta'ala wal jiha duk wanda ya tabbatar da makani da jiha ma Allah subhanahu wa ta'ala kana kafiran shi kafiri ne wannan magana ma imamun nawawi ya fitar da shi cikin littafinsa ar-rawda mujalladi na goma shafi na sittin da shida taba'an da aka buga ta a Beirut Lebanon a gurguje wa qala shaykhul mashayikh babban malamin nan daga cikin shehunai wanda ake kiransa Sayyid Ahmad al-Bukhari ina tsammanin muna da waye labarin waye Ahmad al-Bukhari Ahmad al-Bukhari shine mai littafin nan na Ismawi shi ma yayi magana yake cewa ghayatul ma'rifati billah ghayatul ma'rifati billah al-iqan bi wujudillah ta'ala bila kaifin wala makan yace iyaka wato hakikanin sanin Allah ta'ala shine tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala samanne ne ba tare da yaya ba kuma ba tare da waje ba wanda ya kawo shi a cikin littafin sa mai suna al-Qur'an to ina ganin da waɗannan maganganu wanda magabata suka yi na san ya ishe mu hujja ya ishe mu dalili sun fa ba sa da magabata na kirki da za su kawo babu wani magabacin kirki kwaya daya da zai tabbatar da cewa da zai tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da bakani babu wani magabacin kirki kwaya daya da zai tabbatar da wani a sannan idan an ɗauki maganganun da ulama'ul mazahiri suka yi imamu malik ya yi magana imamu shafi'i ya yi magana imamu ahmad bin hanbal ya yi magana musamman imamu malik ba yau muka saba faɗan abin da imamu malik yake faɗa ba dangane da istiwa'i amma zan maimaita yanzu sabila da ya zama mana hujja abinda za mu ɗaura magana a kai. Yace al-istiwa ma'lum kamar yadda na faɗa mana a baya wal kaifa mafhum wa su'alu anhu bi istiwa'i sananne ne yaya Allah yayi istiwa'i majhuli ne ba a sani ba sannan tambaya akan gida a cikin haramun Imam Shafi'i kuma ya kara da cewa wa man ashara ila samai wanda ya daga yatsan sai ya nuna sama ya ce Allah na sama falyukuda a sa wuka a datsa yatsan makaryaci ne ƙarya ne Allah bai jefanta a sama ba a ƙarshe da suka mana cewa aqida na ahlus sunna na gaskiya shine Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi kulli shay'in Allah yana kewaye da komai Allah shi a wajensa wa'innan halittu gaba ɗaya da sama da ƙasa da duniya da lahira bai fi kaman ture mutum ya saka a gabansa ba to haka Allah duniya da lahira da sama da ƙasa take a wajen kun ga kuma mutumin da ya saka wani abu mutumin da alal misali a ce wanda ya wani abu yake gabansa wanda shi ya san anta wannan abun babu yadda za ka iya tashi ya shiga cikin wannan abin ya zama to wannan shi ne aqida na ahlus sunna kai ma da kake magana kana ce Allah yana ko ina to ana son mutum yana gyara magana ta karka na sai Allah na koɗi da ka ce Allah na tare da mu shi Allah na tare da bayan ka shi ya san yadda yake tare da sabila da ina sunan waje sabila da haka Allah kuma baya da makani baya da sabila da haka wannan shi ne hakilin magabatan kirki da wa'innan maganganu za mu takaita ba don hujjoji akan tsarkakan Allah ga barin makani sun kare ba za mu kai ta kabila da lokaci wanda insha Allah za mu dada samun dama mu zo mu dada warware mas'ala na istiwai kabila da mutane su dada fahimtar gaskiya su ne su kariya dan cika da maganar Imam Ali karrama Allah wajhahu yake cewa lallai inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha ijlalan bi qudratihi Allah ya halicci al'arshi ne domin bayyana isansa da ikonsa ولم يتكل على مكان لذاته بهالشيء العرش دومين يدوشيش أمسعين وجن زمابا حكى الله سبحانه وتعالى فأنا كمان إمام الجزائي يا فدي في كل السادسة إحياء علوم الدين يتي لو يعرف لو يعرف المسلم da mutum ya san ma'anar jiha ma'ana na jiha lamatta safaha bi khaliqihi da bai sufanta ta da mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan magana Imam Ghazali kenan akwai magana na malamai da yawa magabata wanda insha Allah za mu samu lokaci ko da bayan sallah mu daka warwarewa wannan dama min biyo ta kan ayan da take magana akan istiwa'i ne muka ce insha Allah za mu bayyana ma- matsayin malamai dangane da istiwa'i da kuma abin da suka faɗa da kuma mazhaba na gaskiya akan istiwa'i abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kore kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mu Allah subhanahu wataala ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana imanin mu ya tabbatar da mu a kan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gyara mana aqidan mu ya sa mu cikin masu bin al-aqida ilinjiya aqida tsaffiya wanda babu aiki a cikin ta. da akwai tambaya to bismillah na'am na farko lazimi ba a yi sa ana tafiya mutum in zai yi lazimi yana daga cikin sharuɗin lazimi mutum zai zauna a wuri ɗaya na biyu kuma mutum zai fuskanta a kibla na uku kuma mutum ba zai yi magana da wani ba sai dai idan lalura mai karfi sabila da haka tun daga kawo tambayin cewa yana tafiya yana lazimi da akwai kuskure cikin ana tafiya ana yaro akan zauna ne a wuri ɗaya a yi ladabi kuma a kasance wallahu ta'ala a'lam sabila da haka idan yana cikin lazimi wani ya zo masa da wani matsala da lura wanda ba mu kowa ne magana to zai iya yin magana sannan ya dawo ya daura lazuminsa a kan yanzu na'am wannan magana kusan mun yi shi a baya kusan jiya ma na kan taɓo wannan magana dangane da maganar ta hajji su saboda rashin ilimi da kuma rashin sanin me ya addini sun ce kullum nan da aka ce kullu bid'atun kullu shi kulliya ana nufin kowace bid'a to sai kuma da suka faɗa haka maimakon a gansu komai nasu ba su bid'a sai haka ga suna bid'a wannan kullu akwai kullun kulli akwai juz'i wanda ko da cikin mantiq mabadi na da kasaban mantiq da ka ga bayanin kulli da juz'i to wannan kullu juz'i ne kamar yadda cikin qur'ani ma akwai kullu kulli akwai kullu juz'i da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta dangana mutuwa kun ga kowace rai amma Allah da ya ce ma annabi Ibrahim wa ja'al ala kulli jabalin min gunnatin ka daura akan kowane dutse dutsen kwaya nawa ne kwaya hudu ne amma Allah sai ya yi amfani da kullu to kun ga kullu a nan tana nufin jirgi ne shafin wasu dutse ne kwaya to haka manzon Allah ya ce kullu bid'a ce da naka kowace bid'a fata ce bid'an da ta zamo tana tana tana muqabala da shari'a wato bid'an da ta zama to ka kirkiro wani abu wanda shari'a bai yarda da wannan abin ba to wannan abin bid'a kuma duk magabata sun yi magana a kan bid'a ne mu kuma duk magabata sun yi magana a kan cewa akwai bid'a ke tawa akwai bid'a mummuna musamman akwai imamu shafi'i imamu shafi'i yake ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan abinda musulmi suka taru suka ga wannan abin ya dace ko da ba a yi ba a zamanin manzon Allah suka ce a yi ya dace to wannan abin yana da kyau وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح abinda musulmai suka taru suka ga wani abu ko da ba a yi ba a zamanin manzon Allah amma suka ga wannan abin na da kyau kuma bai fita cikin shari'a ba to a yi wannan abin yana da kyau sai za a kace ka hajji ma manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba amma ga shi nan da ke musulmai sun ga ya dace an taru ana yin bid'a ne amma bid'a ne kyau idan kuma a wajen kullu bid'atin dalala kowace bid'a ne sai su bar mummunan bid'a da suke da ke kawo da suke gaba da sabila da duk saukan qur'ani da suke yi makarantu da suke budewa zai masallatan su duka da su rufe su gare shi masallacin suna masallaci irin na musamman qur'anin da yake wajen su ma da su yadda wannan qur'anin ko kuma su ajiye su ce wannan qur'anin bid'a sabila da annabi ba irin wannan qur'anin ne karanta ba a zamanin annabi ba irin wannan Qur'anin ma hadda wani ada ada a jiki akwai kwalliya kwalliya a jiki wanda wasu malamai ma sun ce wannan kwalliyar ba daidai bane a yi to har ta zama suna yin musabaka da alƙur'ani ko ba haka ba wannan da ke ana samun kuɗi in ji wasu magabata suka ga irin sa a maka daga da a ci wannan to za ka ga ustazu ya zauna yana a cikin shi ne mai duba sauti yana kallon ummace ne za ta yi ma yana kallon makwaranta na ganin harshenta na ganin makalibin hurufi da sauran wani yana mun tafi yake cewa sun je wajen musabaka yace malamin gasan musabaka ustaz ne irin ustazai masu keke keke din kun gane ka yake nan sai aka kira yarinyar da zai yi Qur'ani za ta za ta za ta zo ta gabatar da musabaka sai da yarinyar ta fito kyakkyawan yarinya ne sosai kawai malamin gasar na ganin sai ce Allah ya rufe kaji kawai sai ta kabbara kawai shi kansa bai san yayi ba kawai sai aka kama masa dariya ari da idan ma shi makasar jawo ko idan samu idan gudan ya kamin idan da a taɓo sha'anin jin daɗin duniya to za ka ganta duniya a gaba a dole sunna sunna amma idan lamarin manzon Allah aka taɓo bid'a bid'a wani kuma a anguwan mu zan fita ana daurin auren sa makwabcin mu ne an dawo daga daurin auren sa sai na ga an zo ana ta daukan hoto kuma limamin juma'a ne kuma shi ma na magana cewa shi dan ahlus sunna na magana daukan hoto laifi ne kafirci ne yace a wannan ne zo mu ji na ce a kan akalla kuma kuna mutum da zai a wani wajen ne ba mu yi amma akwai abin da yake ba a daukan mutum suka dauki hoton guri yanzu babu hoton guri ba a daukan mutum suka dauki hoton malam jafar yanzu babu babu hoton malam jafar ne to saboda rashin adalci sai mun dauki hoton shi wani mutum sai mu dan bid'a ne amma su za su dauko hoton malaman su wannan sunna waɗannan mutane Allah ya raba mu da karin na'am wanda zai hana addu'a kun ga Allah ne ya ce wa kuli du'uni astabir lakum ku rubuce ni na amsa wa idza ta'alaka ibadi anni ujibu da'awatar da'i sabila da haka addu'a duk wanda zai hana ka addu'a kai ma ka san sakamakon ka ko baka tambayi malam ba zai raba ka da Allah ne saboda haka kowa yake kai aran gaba ne in da ka yi addu'a dai zai saka ka a gaban ya san ma ka yi addu'a bai san ka yi addu'a ba ko matsala na kan rubutu da kuma sauke Qur'ani da ba ka yi sukan zaga su yi hakuri sun sani in damuwa ya dame su sukan zana zaga a mutu su wajen bokaye ma suke tafiya ba wajen malamin jinsi ba duk sun sani sabila da aka kar wani ya raba ka da addu'a duk wanda zai raba ka da addu'a to zai raba ka da Allah ne Allah ne ya ce wa lillahi asmaul husna Allah yana da sunaye masu kyau a roƙe shi da wannan sunaye Allah ba Mizajin malamansa to wannan sunna ne na wayancan mutanen sun san su ne wa'annan su zabi da yau kana can dutsen kai shi gobe ka zabe shi gobe ka dawo nan nan nan falan kan da har jiru ka koma can jiru ka koma can su ne wannan zagi aikin su ne amma mu a wajen mutum nan mu dukkan su suna da girma dama mu ce ai dole a zagi idan mutum dai bai bi gaskiya ba ya ci mutuncin bayan Allah to Allah zai turo cikin almajiransa wanda zai zabe shi kamar yadda ya faru a farko farkon farko farkon kungiya wanda ya asasa kungiya da ya fi naira dubu talatin aka bi da har za a ɗauko shi ɗayan ɓangaren suka ce ba za su yadda ba aka yi duk abin da aka yi. wannan ma duk mutane sun sani sabila da haka su zagi zagin malaman su wannan dama malaman su ba su musu condition ba ballata za su hana su zagi ya sa za ka ga su suna hada amma kansu a rarrabe su ko da wajen wani kaso ne ya zo a masallaci ko kuma wani abu suna nan muna da labarin duk abin da kuke yi akan maganar wajen da kuke musamman duk muna da labari kuma shi ke tabbatar mana ba dan Allah duk kuke yin al'amari ba dan duniya ne kuma duniya ba za ta taru ba in ta taru ma da ku mutu ku bar ta ku koma wajen ubangijin ku ya saka muku da ayyukan da kuka yi idan mutum yana son ya san tarihin manzon Allah akwai littafi daban-daban akwai littafi na muftadi wanda yake koyo akwai littafi na wanda ya fara iya karatu sannan kuma akwai littafi na gwanaye to littafi na muftadi mai koyo na almajirai irin akwai irin su kulasa na wanda ake koyarwa sannan kuma akwai irin su kira akwai irin su durusu jinjiniya da makamantansu a sama kuma in an je akwai irin su Muhammadu Rasulullah na Muhammadu na Muhammadu Rasulullah akwai irin su Hadal Hadid na wani babban magabaci akwai irin su Mujizatu Rasul na Mubarak Kauri sannan aina da kamar Mubarak akwai irin su Rahikul Rahikul Maktub na Mubarak Kauri akwai ne littattafai daban-daban har a je sama-sama wato manya-manyan littattafai da suka yi bayani amma mutum idan ya nemi kamar kulata idan shi almajiri ne iri nan zai samu tarihin musulman Allah akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na gaba da kuma sannan in ya samu ya iya karatu sai ne Muhammad Rasulullah sunan wani littafi ne na Muhammad Rasulullah ya karanta Allah ya taimake mu Allah ya tafi to insha Allah daga wannan tambayar da za mu tashi ta gina da lokaci ne abin da muka faɗa daidai ko sauran eh sauran da mu bari sai gobe sabila da lokaci mun san da wani lokaci ne sauran da mu bari sai gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya abin da muka kure Allah ya yafe Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da mu kan sunnan annabi kada kiya Allah ya tabbatar da makamantun nan annabi ta gaskiya Allah ya kara mu shugunan mu daraja ya kara mu shugunan mu karama Allah ya tabbatar da mu akan soyayya manzon Allah Allah ya kashe mu cikin soyayya manzon Allah Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah Allah ya ba mu albarkan manzon Allah Allah ya sa annabi ya rike hannunmu ya Allah ba za mu iya ba ba mu iya ba annabi shi ya iya Allah ka sada mu da wanda ya iya ban Allah Allah ka sa mu cikin cikonta wanda bukatar Allah ya bukatar Allah ya biya masa bukatarsa ne wannan gida da kokarin sa Allah ya saka masa da alheri Allah ya bashi abin da yake nema Allah ya kara masa cikin taskarsa ya kara masa taskarsa ban Allah Allah ya bashi albarka cikin na'ayan da gaba daya ni wanda suke zuwa wannan karatu Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatar wanda suka zo suka nuna bara'ansu da waɗancan mutane suka ce lallai sun gano tafiyar ba ta Allah ba ce suka zo to muna tare da ku idan wani ma ya ce zo ku kawo shi dan mun yi maraba da wanda suka zo da rubuce-rubucen da suka turo mana na yadda aka musu rai kuma yanzu suka ba su fahimci gaskiya to Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu fahimtar addini amin kai masu yawakar addu'a muna roƙa masu Allah Allah ya wasu Thank you. الرحيم هذا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد الحمد لله العالمين قال أنا دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. قال أنا دعاء السلام عليكم ورحمة الله